الحمد لله الحمد لله الذي فرض على عباده الصلاة ووعد على إقامتها وأدائها جزيل الفضل والفلاح أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى لربه وقام وخير من عكف على عبادة ربه ودام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وحافظوا على دينكم وتمسكوا به فإنه والله أغلى ما عندكم مما تقر به العين وتثلج به الصدور فاتقوه حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها الكرام إن الصلاة ركن من أركان الإسلام كما لا يخفى على أحد منكم ولا قيمة لإسلام المرء بدونها وقد قال الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال ربنا تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu tare da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ya ko muminai ku ji tsoron Allah kuma ku kiyaye addininku kuma kalkale masa ku riko da shi wallahi kuma wallahi babu wani abu da ya fi wannan addinin tsada daga cikin abin da zai sa ido ya yi farin ciki wato rai ya murna da kuma abin da zai sa kiraza su samu kwanciyar hankali duk abin da kake so na duniyan nan ko in ce duk abin da kake so na neman ka samu kwanciyar hankali ka samu murna da farin ciki wallahi bai kai addinin musulunci ba addinin nan naka ya fi komai tsada a wurinka duk abin da zai raba ka da shi wajibinka ka tashi ka yi yaƙi da wannan abin don haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ku kiyaye shi a sirrinku da bayyane ya ku masu karimci ya ku bayin Allah ya masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mabiya a gare shi na sani babu wani a cikinku wanda ya ɓoyu a gare shi cewa sallah ɗaya ce daga cikin rukunan addinin musulunci kuma wallahi babu kima babu daraja ga musuluncin mutum idan babu sallah a cikin musuluncinsa Allah maɗaukaki ya gaya mana abin da ya bambanta musulmi da kuma kafirai Allah yana cewa muni na ilai kuna masu komawa zuwa gare shi wattaquhu ku ji tsoronsa wa aqimus salah kuma ku tsaye da sallah sai yace wala takunu minal mushrikin kar ku zama tare da mushrikai ashe aikin mushrikai ba sallah a ciki ashe in kaga baka sallah to ka binciki wani wurin da kake ba dai a cikin musulmi ba sannan Allah madauki yana cewa faqtulul mushrikin a cikin ayoyin jihadi da yake bada umarnin ayi yaki a kashe mushrikai lokacin yaki tsakanin musulmi da kafirai yace ku kashe su duk inda kuka same su kuma ku tsare su sannan ku dakatar musu da kowace irin madakata sannan yace fa in tabu ma'ana ku tsaya musu ku yi musu dako a kowace madakata ku tsare su amma sai ya ce fa'in tabu amma in sun tuba da ya ce in sun tuba sun musulunta kawai zancen ya isa amma sai Allah ya ƙara da fa'in tabu wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah ashe tuban baki shi kaɗai bai wadatar ba sai an tsaye da sallah musulmi shine mai sallah don haka wanda baya sallah zance mafi ƙarfi a gun malamai in dai ya barta gaba ɗaya ko da sunansa muhammadu in dai baya sallah to kafiri ne shi allah maɗauki ya tsare mu don haka a ji tsoron allah a koma zuwa ga addinin musulunci a damu da sallan nan ita ce babban bambancin da zai bambance ka da wanda ba musulmi ba ya ayyuhal mu'min sai allah ya ce in suka tuba suka tsaye da sallah fakallu sabilahum to ku rabu da su yaƙi ya tsaya abin da zai sa a yaƙin mutum shine wannan da kafirci da ƙin sallah in suka daina kafirci kuma suka rika sallah to fakallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim komai kafircin mutum in ya bari ya tuba kuma yana sallah to Allah mai gafara ne mai jin kai zai gafarta masa a wata ayar Allah cewa yi fa in tabu wa aqamus salata in suka tuba suka tsaye da sallah kuma suka ba da zakka fa ikhwanukum fid din to ƴan uwanku ne a addini waɗannan mutanen wanda wannan aya ta sauka a kansu su suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka su suka cutar da shi suka suka zuba masa tumbin dabba yana cikin sallah a cikinsu aka samu wanda ya shaƙe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuya amma su ne Allah ya ce in sun tuba kuma suka tsaye da sallah to duk abin su za a gafarta duk abin su ya wuce duk abin su aikata za a manta da shi kuma sun zama ƴan uwanku a addini me yasa ake nana ta zancen sallah saboda faɗin imani ka ce kai musulmi ne in baka sallah to ka bata abinda Allah madaukaki ko in ce ka raba abinda Allah madaukaki ya hada shi shine ai imani da shi kuma a tsaye da sallah a bada zakka a wata aya Allah maɗauki cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum babu abin da ya hana in sun ba da taimako sun ci da dukiyarsu a ki karɓa abin da ya hana a ki karɓa shine illa annahum kafaru billah shine sun kafirta da Allah wa bi rasulihi sun kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wala ya'tuna salata illa wa hum kusala kuma ba sa zuwa sallah sai da kasala nan fa suwa ake magana a kai munafikai munafikai ne za su ba da dukiya taimako a cikin jama'a Allah ba zai karɓa ba saboda ba su yarda da Allah ba ba su yarda da manzan Allah ba kuma suna zuwa sallah da lalaci don Allah ka ji mai zuwa sallah da lalaci shine hukuncinsa wannan to ina ga wanda baya zuwa masallacin ma gaba ɗaya ba abin da ya dame shi da yin sallar baki ɗaya ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون باسا تشير ورما باسا بعد دوكير في بستيلس با أبين با أثر ريبا الله مدوككي أو تآية ينتشوى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كتعيد صلى كباد زكاة كيركوء تارد ما سركوء دك إن دككي دك أبن دأكي لا دين ينتشوى الله أكبر to lokacin aikin ka ya tsaya tashi ka zo masallaci kai sallah duk abin da kake in ka gama sallar ka sai ka koma kuma ka je ka ci gaba da kasuwarka har umarni Allah ya yi cewa ran juma'a in an yi sallah fantashiru fil ardi ku watsu a cikin ƙasa ku nemi abubuwan da suka shafi falalar Allah ku yi kasuwanci babu wanda ya ce ran juma'a ba a aiki a musulunci ba a yarda da wannan ba duk da muhimmancin neman abinci to ka zo sallar ana gamawa kuma sai ka juya ka tafi har dare kai ta neman abincinka in dai lokaci yayi to ka tsaya kai sallah kuma ka ci gaba da neman abincinka Allah madauki yana cewa har yanzu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi sai ce wa yuqimuna as-salah duk inda ya zancen abin kirki zai hado da sallah a ciki to za a yi a zamanin yanzu a samu samari gandan gandan da su suna yawo a bayan ƙasa ba abin da ya dame su illa biyan bukatarsu su ci su ƙoshi su nemi lalata su yi abin da suke so amma a kira sallah mutum yana zaune ba zai zo masallaci ba wani yana filin ƙwallo yana kallon bal ana kiran sallah ya kama hanya ya tafiyarsa har a idar da sallar yana ƙofar masallaci yana wucewa an fito daga sallar magariba yana nan bai bar fili ba wai yana mitin wata irin al'umma muke so mu koma sallan nan ita ce alamar zaman ka musulmi in ba ka yin ta za ka fita daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai ka zo yi duniya wannan abu ne yafi wannan abun muhimmanci raka'a ɗaya da za ka yi ka sa goshinka kawai a ƙasa ya fi duniya da abin da ke cikin ta baki ɗaya to me kake nema a duniyar da yafi sujjadar da zaka zo kai wa ubangiji subhanahu wata'ala kuma dan amfaninka ba dan amfanin Allah subhanahu wata'ala ba nassoshi akan wannan dai suna nan da yawa dalilin kawo wannan mawdu'i shine fadakarwa da jan hankali musamman akan samari yadda suka juya wa addini baya a 'yan wannan shekarun namu ya zama cewa sallah wadda ita ce babbar alamar zaman mutum musulmi ta zama abin wahala su rika aikata ta a yanzu ana samun wanda wai gaba ɗaya ma baya sallah kuma a cikin 'ya'yan musulmi masu la ilaha illallah baya azhar baya la'asar baya magariba baya isha ballantana asubahi da dama lokacin da yake yi din ma ya daɗe bai zo ta ba in ana wani taro na wasanni da kaɗe-kaɗe da tsalle-tsalle ka ga al'umma ta cika amma ka zo masallaci a kira sallar magariba ka shigo al'ummar da suke masallacin nan bai fi daga nan zuwa nan gurin ba ko sahu ɗaya bai cika ba a ina ake kuma me ake yi wani ga gidansa yana kusa da masallaci ana kiran sallah amma ba zai zo ba ya jama'a me ake yi ina za mu je ne ina yanzu nan ana ta tattaunawa a social media ana ta murna yan arewa musulmi shugaban kasa ya sa shugaban sojoji musulmi sai murna kake amma kana murna an sa musulmi amma kai baka aiki musulmi har fada zai yi baya san dan wani bangare na wannan kasa amma kuma baya sallah me amfanin wannan abin da kai ina kishin addini baka bautawa Allah ba shi da amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah subhanahu wataala yana cewa da yana magana akan ‘yan wuta an tambaye su ma salakakum fi saqaf me ya shigar da ku cikin wuta me kuka aikata har kuka cancanci ku shiga wutar jahannama ku saurari abin da Allah ya gaya mana qalu sai suka ce lam naku minal musallin lam naku minal musallin wannan shine farkon zancen su an samu a wuta ne ma'ana su ana an sa su a wuta ne saboda ba su zama cikin masu sallah ba daga duk wanda ya mutu baya sallah baya bauta wa Allah wuta zai tabbata in bai yadda ba kuma ya jira ya gani Allah madauki ya tsare mu Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan an ambaci annabawa da salihan bayi sai Allah ya ce bayan waɗannan mutane kuma sai wasu khalfun mamaya suka maye bayansu su waɗanda siffarsu ita ce aba'us salata sun tozartar da sallah ba sa sallah wattaba'us shahawa ce suna bin sha'awa ba abin da ya dame su illa sha'awa sha'awa su ta farji sha'awa su ta ciki ta abinci da duk abin da suke so su yi amma ba za su zo su yi sallah su bauta wa Allah ba Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya za su haɗu da rami a cikin wutar jahannama sunansa ghayy kamar da malamai suka ambata ibnu abbas ya fassara wannan ghayyu da cewa wani wadi ne a jahannama malamai suna cewa fa kafa bihi an yakuna fi jahannama ya isa azaba cewa koma menene wannan abun to a cikin jahannama yake to duk wanda baya sallah nan ne makomarsa nan ne za a sa shi saboda baya bautawa ubangiji baka isa kai kafafa a duniyan nan ka ce kai za ka fita daga bayin Allah ba wa yake baka abinci wa yake baka numfashi lafiyar da kake kafafa kake yin saban Allah da ita waye baka ita to yaushe kuma za ka zo a ce Allah ya ce ga abin da za ka yi ga yadda yake so ka rayu kai kuma ka ce a'a an kiɗin kuma ka ce ba za ka shiga wutar jahannama ba Allah ya sa a gane Allah ya shirye mu baki ɗaya Allah maɗaukaki ya haɗa sallah da lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kitaban ay farban wajiban maktuban mafruban sallah ta zama farilla ce wajibi abun wajabtawa kuma mawqutan abin yi wa lokaci tana da lokaci kana so Allah ya karba to ka yi ta a lokacin da yace ya san kana da ayyuka ya san kana da kasuwa ya san kana da meeting amma ya sa a ce Allahu akbar kuma a ce hayya ala sala a ce hayya ala fala wannan kiran da aka yi dan a gaya maka ne ka bar kasuwarka ka bar aikinka tashi ka je kai sallah in ka gama ka dawo ka ci gaba da aikinka babu mai hana ka don haka tana da alaka da lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ce waye a zamanin sa fa yace wallahi ya kusa in an ta da iqama ya duba wani a cikin sahabbai yace zo wuce gaba kai sallah shi kuma ya zaɓi wasu zaratan samari ya ce ku zo mu tafi ya bi ba cikin garin madina ya ce ya yi kusa a ce ya sa wani ya sallah shi kuma ya tafi da samari cikin madina duk gidan da mai gidan bai zo sallah ba a ƙona gidan da mai gidan a ciki annabi sallallahu alaihi ya ce wallahi ba dan mata da yara wanda sallar bata waje ba a kansu ba da haka zan yi to idan annabi sallallahu alaihi zai faɗi haka a zamaninsa a kan sahabbansa to kuma waye kai da zaka ce zaka yi wasa da sallah ka zauna lafiya a zamanin tabi'ai suna cewa ko in ce zamanin sahabbai suna cewa in sun ga ana sallah ta asuba da sallar isha suka ga ba su ga mutum a sahu ba to a babban sababi ne wannan su yi masa mummunan zato ko ya koma munafiki alamar zaman mutum munafiki shine a zo sallar isha ba a gan shi ba a masallaci alamar zaman mutum munafiki a zo sallar asuba ba a gan shi ba a masallaci a zamanin sahabbai abinda suke ɗauka kenan shi yasa a cikinsu za ka samu wanda zai ce shekararsa hamsin ba a tada ikama ba sai face ina masallaci shekara hamsin bai taɓa ganin ƙeyar wani ba saboda kullum yana sahun gaba sai da shi a ga ƙeyarsa shekara hamsin to in ba masu imani da Allah hakikanin imani cikakke ba ina za a samu wannan don haka bayan Allah wallahi rayuwar nan tamu ta musulunci ba komai bace ka zo kai ta faɗa akan siyasa da goyon bayan wani ɗan adam kai ta faɗa akan wani lamari na duniya akan kasuwanci amma lamarin alaƙar ka da Allah wanda shine kadai sababin da zai sa in ka mutu ka shiga aljanna a ce kana wasa da shi kullum kai ta neman uzurori ai akwai kaza ai akwai kaza in an kira sallah wajibinka ka tashi awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah sallah ita ce farkon abin da za a yi wa bawan Allah hisabi akan ta ran kiyama in an tara mutane ran kiyama za a ware kafirai gefe guda su ba za a yi musu hisabi ba domin babu aikin da za a yi hisabi a kansa musulmi kuma in an tara su za a fare musu hisabi da lissafin aiki da bin diddigi na me suka aikata to farkon abin da za a bincika bayan zaman su muminai wato bayan imani shine sallah a lissafo shekarunka hamsin da kaza sittin da kaza arba'in da kaza a lissafa sallah nawa ka rasa a rayuwarka ka rama su ko ba ka rama ba a lissafo duka sallah biyar rana kaza sallah biyar rana kaza inda matsala a ciki to ba za a bincika sauran aikin ba azaba za a yi maka sai an tsallake sauran aikin shine sai a tambayi zakka sai a tambayi azumi sai a tambayi kayi hajji ko baka yi ba daka in baka tsallake matakin sallah ba to sauran ayyukan ma duk ka bata lokaci ina ma a ce barin su kai gaba daya ba a fatan ko ka bar su gaba daya ka tsaya kai imani ka kuma bautawa Allah musamman yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainar rajuli wa bainar shirki aw al-kufri tarku salah abin da ke nuna bambanci tsakanin mutum da imani da kafirci ma'ana abin da ke bambanta ka da kafirci da shirka shine barin sallah in dai ka bar sallah to ka tashi daga tawagar musulmi ka koma kuma cikin tawagar kafirai waɗanda kila ma har zagin su kake cewa kana ce musu arnan banza ya za ka ce wani arnan banza baka sallah Allah ya tsare manzo sallallahu alaihi a hadisin da zan ambata mana na ƙarshe yana cewa duk mutumin da ya rasa sallar la'asar an yi sallar la'asar bai same ta a jam'i ba faka'annama wutira ahluhu faka'annama wutira ahlahu ai wutira huwa ahlahu kamar an kashe masa iyalinsa ne mana in ka rasa sallar la'asar baka zo masallaci an yi da kai ba asarar da kai a ranar nan ta kai kamar a kwantar da 'ya'yanka da matanka a gabanka duk a yanka su ita ce hasarar da kai in baka samu sallar la'asar a cikin jam'i ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai zauna yana kallo a yanka matansa da 'ya'yansa babu mai haƙuri to in baka sallar la'asar fa ita aka siffanta da wannan to ballantana a ce mutum gaba ɗaya ma dukkan sallolin baya yin su kamar da na ambata babban babbar alamar mutum zamansa munafiki shine kasancewar ba a ganin sa a salloli ya Allah muna roƙonka ka tsare mu shi yasa malamai suka bada fatoyi da yawa akan wannan mas'ala meye hukuncin mutumin da ya daina sallah gaba ɗaya wasu malamai suna cewa a ɗau kamar maliku al-imam maliku da shafi'i da kuma wata riwaya ta Ahmad a ɗaure shi kwana uku a sa shi a kurkuku duk wanda baya sallah duk sallah a ce fito kai sallah a zahar a ce fito kai sallah la'asar fito kai sallah magariba fito kai sallah kwana uku in yaƙi a je a kashe shi kuma yanzu wane ne za a kulle shi a kurkuku a buɗe masa gaban ɗaki je ka shiga kai alwala ga masallaci zo kai sallah a ce ya ce ba zai ba kwana uku ana roƙonsa yi sallah saboda ka samu rahamar Allah idan ba wanda ba shi da imani a zuciya ba wane ne har ma za ta kai ai kai da kunya ma a ce an kai ka kurkuku akan bashin naira ɗari naira ɗari biyu to ballantana a ce akan bautar ubangijinka har a kai ka kurkuku menene zai kai ka irin wannan hali mummuna Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan tafarki madaidaici al-Imam Ahmad bin Hanbal zance na ƙarshe da zan ambata yana cewa matar da take zaune da mijin da baya sallah kuma ta nemi masa nasiha ta shi kai sallah yana ki Imam Ahmad yace ta nemi khul'i me ma'ana ta nemi khul'i ta bashi dukiyar aure ya sallame ta ba mijin da za a zauna da shi bane ba za ta yi fatan ran kiyama a kira ta tana sallah ina mijinki kuma gashi yana cikin marasa sallah don haka ba za ku zauna tare da shi ba don haka tun a duniya ta rabu da shi ya jama'a kamar da na ambata mana wallahi addinin nan ya fi duk wata alaka da kake da ita Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mana ya Allah muna roƙonka ka dora mu akan tafarki madaidaici Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كشريم الله كشري الدمو Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ka sanya mu cikin masallata Allah ka cusa mana san sallah a cikin zukatanmu Allah ka taimaki samarinmu Allah ka raba su da san abin da ba sallah ba Allah ka dawo da su kan san sallah da san masallaci da zuwa masallaci ai sallah da su Allah ka sanya musu son addinin musulunci Allah ka raba su da ƴan ƙwallon kafa da ƴan fina-finai da duk kuma dukkan ƴan batsala waɗanda suke nesanta su daga Allah Allah ka shirye su Allah ka kintsa su Allah kar ka bar su su lalace kar ya zama a cikin al'umman nan nan gaba waɗanda za su shugabance ta ya zama marasa sallah ne Allah kar ka sanya mu cikin wannan irin yanayi Allah ka yafe musu Allah ka dawo da su kan tafarki madaidaici Allah ka sa albarka a 'ya'yanmu da matanmu Allah ka sa musu tarbiyya ta kwarai Allah ka tashe su ran kiyama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kar ka bar su cikin karkata ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar nan tamu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabanninmu akan da'a gare ka Allah kuma ka taimake su akan maganin dukkan abin da al'umma ke ciki ya Allah duk wanda ke zaune a wannan wuri yake da wata damuwa Allah ka yaye masa damuwarsa ya Allah muna roƙonka duk mai wata bukata ta alheri Allah ka biya masa ya Allah ka hada mu gaba ɗaya da fuskokinmu a aljanna ka dora mu akan tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin